الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a da ran asabar yau muna uku ga watan sha biyu watan zulhijja bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya dace da 30 daidai ga watan biyar hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatunmu na littafin sunan abi dawud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin miyati da ke wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin gombe fajar jihar gombe muna addu'a allahu subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba daya ina ga wannan yau insha allahu mun kwana ne dai satin da gabata karshen hadisi na 237 a cikin babi karshen babi na 196 haka ne ko yau za mu tashi a farkon hadisi na 238 farkon babi na 97 wanda wannan kuma shi ne darasinmu na 35 cikin wannan littafi mai albarka kafin mu shiga karatu akwai tambaya guda ɗaya mai tambayin yana cewa dangane da mutumin da ya ainihin a zo sallan magariba karmakallah ijilis dangane da mutumin da ya zo sallan magariba an fara sallah tare da shi bayan an yi sallama shi sai tsammani raka a biyu ya samu da shi aka fara sallan da shi aka fara sallah aka gama aka yi sallama shi a lissafin shi ɗauka aiba da shi aka farawa to bayan ya miƙe yana cikin raka ta ɗaya sai ya tuna ya tuna cewa fa da shi aka fara sallan nan to ya zai kun fahimci tambayar da kyau to malamai suka ce rafkan mamu liman yana ɗauke mishi sai ya cikin waɗansu ababe amma na duk lokacin da liman ya sallama to kun riga kun rabu da shi duk abin da ya faru da kai liman ba zai ɗauke maka ba yanzu adal misali da a ce ana cikin sallah ne an yi zaman tahiya an zauna shi sai miki sai tuna ya dawo babu kuma ya kan shi liman ya ɗauke mishi wannan abu ina fata an gane to ire-iren waɗannan ababen liman ya kan ɗaukewa ainihin mutum amma yanzu shi liman ya yi sallama sai ya miki yana cikin karatun fatiha sai ya tuna to ya zai yi ya ce zai ci gaba da sallar ne ya ƙara raka a ɗaya ko kuma zai dawo ne ya zauna idan ya mike ya ci gaba da sallah ya cika raka'a daya to ainihin sallan shi ta ɓaci kun fanci wannan abin da kyau don girma Allah masu kawo ruwan nan don Allah su dena wala suna ɗauka hankalinmu don Allah a dinga ba da ruwan nan a waje ko kuma a bada a samu mutum ɗaya ba mutane suna zaune don Allah ya haƙuri na yi wannan magana ya fi sau goma nake ga a yi abin don Allah ba saboda mu ba yau mu zanto masu nisuwa majalisin hadisin annabi ake ba wurin da za a dinga hayaniya ba ka don allah a gyara wannan abu to sai malamai suka ce idan ana sallah liman ya sallama sai kai ka miƙe bayan kai ma sallan ka ta cika to abin da ke wajibi a kanka shine ka dawo ka zauna ka dawo ka zauna kai sallama sannan kuma za ka yi sujjada na ainihin rafkanuwa don ka yi kare a cikin sallah don kun riga kun rabu da liman an fahimci wannan abin mutum zai sujjadan ba'adi ko da kana cikin karatun fatiha kai ko da kana ruku'u ka tina ka yanke ruku'un ka dawo ka zauna ko da kana cikin sujjada ne ka tina ka yanke sujjadan ka zauna ka yi sallama ka ainihin yi sujjadan ba'adi to amma idan bayan ka tina sai ka ci gaba da sallan ka ƙara cikakken raka'a ɗaya to sallan ta ɓaci da duk lokacin da ka yi ƙari a cikin sallah da gangan sallan ta ɓaci kun fanci wannan abin da kyau ƙari da rafkanuwa ake wa sujjada amma ƙari da gangan ɓata sallah yake ba a ƙara komai a sallah alhali da sanin mutum ina fata an gane Allah ta'ala ya samu dace a takaice da wannan shine amsan shi kamar da malaman fiqhun musulunci suka yi bayani Allah ya musu rahama Allahumma amin za mu tashi kamar da na faɗa farkon hadisi na 238 farkon babi na 97 cikin wannan littafi na kitabu tsahara a cikin sunan abi dawud kuma kamar da na faɗa da zuwa huduban juma'a yau karatun namu rabi za mu yi kamar minti talatin kila sannan za mu ƙadisa wani magana da muka ɗauko a huduban juma'a lokaci bai ba mu dama ba muna da mahimmanci mu isar da wannan saƙon ya zanto ya zama an yi ya zama documented a ajiye saboda ko saboda gaba قال المؤلف رحمه الله تعالى سليمان ابن الأشعث أبو داود السجستاني رحمة الله عليه يتي باب يتي وني بابي باب دكي مغانا أكن في مقدار الماء كمان غرغدو كو عددي نروى الذي يجزئ به الغسل wanda ya halarta a yi wanka da shi kamar adadin ruwa ko kima ko yawan ruwan da ya kamata a yi wankan janaba da shi to a nan malamai suka ce shi wankan janaba babu wani nassi da ya zo cewar adadin ruwa kar ya wuce kaza ko kar ya gasa abu kaza ina fata an gane shari'a bata iyakance wannan abun ba ta yi ilzamin shi akan cewa wajibi ne a samu adadin ruwa kaza in ya wuce an yi laifi ko in bai kai ba an yi laifi abin da ake bukata shine sannan mutane kuma kowa da irin girman jikin shi ko ba haka ba akwai wanda yake siriri na akwai wanda yake kuma yana da kiba kaga ruwan da za su yi wanka da shi ba ɗaya bane ba amma ba irin na teloli ba fa shi tela da mai kiba da siriri duk yadi biyar har yau mun kasa gane wannan abu ya kamata su mana bayani wallahi kaga mutum mai kiba an ce yadi biyar dan siriri karami shi ma yadi biyar in dai kawo ka balaga yadi biyar ne ban san me ke faruwa ba da ka shekara sha takwas kawai shi kenan yadi biyar da na koli tela muna bukatan fatawa yawwa allahumma amin قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب shine Muhammad bin Shahab Muhammad bin Muslim bin Shahab az-Zuhri an Urwa shine Urwatu dan Zubairu wanda da ne ga Zubair ibn al-Awwam wanda dan uwa ne ga Abdullah bin Zubair ƴaƴan ainihin Asma'u binti Abi Bakar an Aisha radhiyallahu anha ya karɓo hadisin nan daga mahaifiyarsa a kanwar mamarsa kenan kanwar mahaifiyarsa na Aisha ta ce an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana ya zata sulumin ina'in wahidin ta ce annabi ya kasance alaihi salatu wasalam yana wanka ne daga wani kwarya guda ɗaya huwal faraku sunan wannan kwano ko kuma kwaryan sunan shi farak min aljanabati ta ce wankan janaba kala abu dawud abu dawud ya ce wa rawa ibn uyayna ya ce ibn uyayna ya ruwaito shine Sufyan ibn Uyayna dama muna da Sufyanani Sufyan bin Uyayna da Sufyan bin Masruq al-Thawri wanda ake ce Sufyan al-Thawri kowannen su kuma suka ne amma ibn Uyayna shi dan Makka ne al-Makki ne Sufyan bin Uyayna al-Makki shi kuma wancan al-Kufi ne mutumin Iraki ne a ƙasa ainihin Kufa yace ya ruwaito nahawa hadisi malikin irin hadisin imamu malik akwai ruwaya guda biyu kenan ko ruwayan malik ita ce wanda muka karanta ta akwai ta ruwaya kuma ta ibn uyaina shi ita ma irin ruwayan imamu malik rahmatullahi alai kala abu dawud abu dawud ya ce kala ma'amarun ma'amar ya ce an zuhuri daga imamu zuhuri fi hadal hadisi a cikin wannan hadisin qalat nana aisha ta ce كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تتشي ناكسنشي إنا وانكا نيدا النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد daga ainihin abun wanka guda ɗaya suna wanka a tare kenan ko ta ce fihi qadrul faraq wannan kwanan da muke wanka da shi din kuma girman shi gwargwadon faraq to kaga nan ba da faraq aka yi ba kenan an yi ne da wani kwanon da girman shi ya kai faraq kala abu dawud imamu abu dawud ya ce shi wannan faraq din kwano ne sananne a madina kwanon awu na mutanen madina sunan shi alfaraq a wancan lokacin karin suka je madina ka ce kana neman faraq wala musa ana samu kuwa yawa babu an gane ku a wancan lokacin kwano ne sananne watakila ko a hukumance ko kuma a al'adance da shi ake amfani wurin awu to shi ne kala abu dawud imamu abu dawud ya ce sami itu ahmad ibn hanbalin ya ƙul na ji imamu ahmad ɗan hanbal yana cewa imamu ahmad ibn hanbal a babu inda aka tsallake ina aka tsallake na kala mamaru ana karanta shi ku ana ku kenan to ana wani ba haka bane ba e in dai kun fahimta kawai shi kenan ini ana wayin da na karanta muku na haka yi yawwa kala abu dawuda samitu ahmad ibn hanbalin yaqul kuma wannan din yafi kama da daidai gaskiya daga yadda na jina kunna an birkita shi wannan shine asali wannan yawwa naku mu'allaq ne yaqul yana cewa al faraqu shi wannan faraq din inji ahmad dan hanbal 16 ritlan wato ya kai ritil 16 ritil shi ma abun awu ne misalin zai kaman kwanonmu na nan a gombe da muke awu da shi kaga ai gongomi takwas shine kwano daya haka ne ko ba haka ba to misali kaman ka ce kwano daya gongomi takwas ne to shine suka ce shi wannan farak din girman shi shine ritil goma sha shida kun fanci abin da kyau ai kaga in ka ɗauki gongomi da muke awu da shi in ka ɗauki kaman kwano na waɗansu wurare wannan kwanon mu na gombe shi ne rabin kwano a wurinsu ina fata an gane to kaga idan namu ɗin gongomi takwas shi ne kwano ɗaya kaga suna su gongomi goma sha shida kenan to haka misalin yake a nan da aka ce ainihin riɗin goma sha shida shi ne fara guda ɗaya daidai na ka ce wa ɗan kano gongomi goma sha shida shi ne kwano ɗaya yanzu kun gane magana sai ce wa sami tuhu ya ƙuhul na ji shi ahmad ɗin da har yanzu yana cewa samitu hu hu ɗin ne yana koma zuwa ga ahmad ibn hanbal na ji ahmad ibn hanbal yana cewa sa'ibn abi dhi'bin yace sa'in ibn abi dhi'bin khamsatu arqalin wa sulus akwai sa'i wanda yake abun awu ne to ana masa kwanon sai aka sa masa suna sa'in ibn abi dhi'bin kamar yanzu alal misali sai a ce ko wani gwamna sai ya fito da wani kwano sai a jingina kwanon zuwa ga sunan shi a ce kwanon wane kun gane abin to shine kwanon awon ibn abizu ibn khamsatu artalin wa sulus girman shi shine ritil biyar da sulusi ɗaya bisa uku to me wannan magana ke nufi sai ka ce sa'i uku shi zai baka fara guda ɗaya tunda sun ce riƙin goma sha shida shine fara guda ɗaya to wannan sa'in kuma na ibn abi ibin sa'i guda ainihin ɗaya daidai ke da riƙin biyar da sulusi idan ka ɗauki biyar sa uku nawa zai baka sha biyar to ga sulusi sa uku ya bada ɗaya ya zama sha shida kenan wato wacce suna so dai ka gane menene farak ɗin nan duk wannan bayanin da ake idan abu ya shafi aka ce annabi ya yi aiki da shi alaihi salatu wasalam ta abun yana da wani kima na musamman shi kan sai an yi ta bayani akan shi filla filla dake dake duk abin da ya kawo wannan saboda annabi yayi amfani da kwano shine fa ka fahimci darajar abin da annabi ya amfani da shi ma yana da wata kima ta musamman a cikin musulunci sallallahu alaihi wasallam kala sai ya ce faman kala duk wanda ya ce samaniyatu artalin ritil guda biyar artal jam'i ne na ritil duk wanda ya ce ritil guda takwas shi ke ba da sa'in ibn abi ibin guda ɗaya ƙala laisa zalika bi mahfuzin wannan maganan ba abun kiyayewa ba ce ba magana ce shazza kenan ba a ana watsi da ita dan akwai malaman da suka ce ai riqil guda takwas shine sa'in ibn abi zaib guda daya shine ahmad ibn hanbal yace laysa bi mahfuzin laysa zalika bi mahfuz wannan magana ba a bar kiyayewa bace ba ba za a aiki da ita ba kale yace wa samitu ahmad ibn hanbal yaqul naji ahmad ibn hanbal yana cewa man a'ta fi sadaqatil fitri duk wanda ya bada zakkan kono sadaqatul fitr bi riqilina hadha da wannan rikin ɗin namu kamsata arɗalin wa sulusan sulusi ɗaya da rikin guda biyar faƙad aufa haƙiƙa ya cika menene sa'i sa'in na shi ne mudu guda biyar wannan mudun da ake mudun nabi da ake cewa to guda hudu kai sori guda hudu shine sa'i guda ɗaya an gane ko to shine anan sai yake cewa tun da an ce ritil guda biyar da sulusi shine sa'i ɗaya to idan ka zo zakatul fitr idan baka da wannan sa'i guda ɗayan sai ka zo ka ba da ritil guda biyar da ɗaya bisa uku faƙar aufa hakika zakan kononka ya cika ƙila sai aka ce da ahmad ɗan hambal as-saihaniyu thaqilun as-saihaniyu sunan dabino ne daga cikin dabinan madina dabino madina yana da suna daban-daban saboda saba'in da wani abu dabino kala-kala saba'in da wani abu akwai wani malami da ya rubuta littafi kawai akan dabino akwai dabinon kaza ga yadda yake sunan shi kaza akwai dabino kaza akan shi da sa kuma ya rubuta littafi to as-sayhaniyu dinnan suna ne da dabino sai ce as-sayhaniyu dabinon sayhaniyu saqilun yana da nauyi me ma'anar wannan magana idan za a ba da zakan kono da shi idan aka ba da riƙil guda biyar da sulusi an yi mai yawa bako don yana da nauyi an gaya ahmad ibn hanbal haka ne ƙala sai ci asaihaniyu atsayaf wato ya yi bidabinon ne kamar asaihaniyu atsayabu tamri shi ne ma'anar magana ya ce e atsayabu tamri e wato dabinon saihaniyu wato dabino ne kyakkyawa ko dabino ne mai daɗi kala sai ce la'adari gaskiya ban sani ba ya zamo girman ko kuma nauyin shi wannan dabinon sai haniyu daidai ke da nauyin ruwa gaskiya ban sani ba tunda asali magana ake akan ruwa sai aka shigo da magana kuma zakatul fitri to sai ce ban sani ba ko nauyin dabino da nauyin ruwa a wajen awu ɗaya ne la'adari gaskiya ban sani ba amma dai duk sun yarda cewa wannan kwanon na farak ga yadda bayanin shi yake duk bayanin da ake akan fa wannan kwanon ne na farak kun fahimci wani abin da kyau shi yasa malamai suka ce duk wani abu da ya shafi annabi kowane iri ne alaihi salatu wassalam ba a wasa da shi ba kuma a ainihin atakin din shi sannan kuma ba a magana na reni dangane da wannan abu kowane irin abu ne fa jami'i suka yi kowane irin abu inda ya shafi rayuwar annabi alaihi salatu wassalam yanzu madina da mai madina ta samu daraja saboda annabi ya hijira ya koma madina ne kafin wannan ba ta da bambanci da sauran garuruka makka ne kaɗai ke da daraja kafin annabi ya hijira madina ba haram ba ne ba kun fanci abin da kyau har sai da annabi ya hijira daga makka ya koma madina sai madinan ta samu wata kima ta musamman aka ba ta wata daraja ta musamman saboda fiyayyen halitta ya taka wurin ya rayu a wurin ya zauna a gun ya kwanta a wurin wannan kadai ya ta daraja kun fance na abin da kyau ke sa imam alqadi iyad ya ce kowane abu ne annabi ya zauna a kan shi ya zauna ya tashi da minti daya idan ka zagi abu za ka yi fita a musulunci a ce ga wani dutse annabi ya zauna a kai ya tashi ya ci gaba da tafiya wannan dutsen kadai ka zagi wannan dutsen malaifi ne saboda mafi alkhairin halitta ya taba wannan dutsen ya zauna a kai shi sallallahu alaihi wasallam babun fil gusil min al janabati babun da ke magana akan wankan janaba ai kaifa yughtasalu min al janabati yaya ake wankan janaba duk hadisan da za mu karanta cikin babin nan zai magana akan siffa na wankan janaba wankan janaba yana da siffofi kala biyu akwai siffa da take takaitacciya akwai siffa da take ta kamal sifatul ainihin jawaz ko kuma ijaz ko da sifatul kamal to ita wannan siffa ta farkon malamai suka ce duk abin da zai ɗauke sunan wanka in dai kai niyan wankan janaba wankan yayi ko da misali zaka zo ne ka bude abin da yake zubo da ruwa ya sunan shi da Hausa shawa ba Hausa bane ba shi yasa na tambaye ku ai ai na san shawa din ya sunan shi da Hausa shaya hawa mala wannan dabara ne kawai kawai ka huta ka ce ba ta da suna ko ba haka ba to ka zo ka bude shawa misali ruwa ya zuba ka yi wanka inda ya gama jikinka gaba ɗaya da niyyar wankan jana ba wankan yayi kun fanci wani abin da kyau wasu malamai suka ce ko da ka samu misali kogi ko wani swimming pool ka fada ciki da niyyar wankan jana ba ka yi wanka ka fito wankan yayi wani ya ce masha Allah irin wanda yake so kenan na? a yanzu ba sifatar kamal muke magana ba wai yana tambaya wai za a yi sallah da wannan wankan na? awala ya ce ba za a yi ba to abinda malamai suka ce wasu daga cikin malamai suka ce za a yi sallah da wanka amma da sharaɗi a ganinsu cewa ya kamata ko da bayan ka gama wankan ne ya zama ka yi kurkuren baki da shakan hanci kaɗai abin da suke so ka ƙara kenan kun fahimci wani abin da kyau haka wasu malamai suka ce suka ce wankan ya yi amma za a yi sallah da shi suka ce e amma a yi kurkuren baki da shakan hanci saboda me suka ce wanka alwala na shiga cikin shi alwala na shiga cikin wanka afuwan amma wanka baya shiga cikin alwala ke sa idan kana da janaba ka yi taimama ka yi sallah idan ka samu ruwa sai ka yi wanka bisa ga zance mafi inganci sada taimama ba zai ɗauke wanka ba amma idan ka yi wanka ne yana ɗauke alwala saboda ka alwala yakan shiga cikin wanka amma wanka ba zai shiga cikin alwala ba saboda babba ne ke haɗe karami karami ba zai haɗe babba ba wannan shine abin da suka ce to karkashin wannan wankan wasu malamai suka ce ko ba a yi kurkuren baki da shaƙanci ba za a iya sallah da shi suka ci sada annabi ya yi irin wannan wankan kuma an ga ya yi sallah ba tare da ya alwala ba sallallahu alaihi wasallam sai siffa ta biyu ita ce siffan da ake farawa da alwala an gane ku alwala irin ta sallah bayan an yi tsarki kenan za a yi alwala irin alwalan da za ka yi za ka yi sallah sannan waɗansu hadisai sun zo ba a wanke kafa idan ka gama komai ka yi shafan kai da shafan kunne ba sai wanke kafa ba to sai ka bar wanke kafan sai a ƙarshen wankanka bayan wannan shine mutum zai wanke rabin jikin shi na dama da rabin jikin shi na hagu sannan sai wanke kafofin shi wanka ta yi akwai kuma wannan ita ce ta ƙarshe akwai ta tsakiya ta tsakiya kuma ita ce idan mutum ya yi tsarki ya alwala irin alwalar da za ka yi in za ka yi sallah shine kawai za ka zuba ruwa a jikinka gaba ɗaya kaga ta sha bamban da wancan saboda wanke rabin jiki da ake dama da hagu ta sha bamban da wancan na farko da ita ba a alwala ina fata an gane wannan shine siffofi guda uku duk wanda aka yi kuma yayi to wannan siffan da mace da miji duk ba bambanci shi wanka gaba ɗayan shi in dai wanka ne na shari'a to wanka kala ɗaya ne da wankan janaba da wankan al'ada da wankan nifasi da wankan shiga makka da wankan idi da wankan juma'a duk siffan kala ɗaya ne wani ya ce da wankan gawa wani ce da wankan shiga musulunci duka duk wanka inda wanka ne wanka iri ɗaya ne ina fa hadda wankan gawan duka kawai abin da ake bukata a yi wanka shi kenan ya danganci ka ɗauki wannan siffan ko ka ɗauki wannan ko ka ɗauki wannan duka wankan ta yi ke sa wankan ba abu ne mai wahala haka ne ko ya ce oke ka san sabon shiga wanka gane ke wani tashin hankali ne a zo a ta baka wahala yadda ka san ina fata an gane kamar misali taimama ne ai wani aka yi maganan taimama gani yake ma taimama nan ya ake yin ta ya rikice ya rude ba mu kai babin taimama ba ko to sai mun ji babin taimama bari mu karanta hadisi ko guda biyu ne قال حدثنا عبد الله بن محمد النف... عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير شنو زهير بن حرب قال حدثنا ابو اسحاق شنو ابو اسحاق السبيعي شنو ابو اسحاق السبيعي din yana zaman da ne ga ainihin abul hasan al-ash'ari a a ba shi ba malamin abul hasan al-ash'ari me sunan wanda na gaya mana a wurin daura din nan abu alil jabba'i a ran makamanta na tina to abu alil jabba'i an gane ko shi abu alil jabba'i ya auri mahaifiyar abul hassan al-ash'ari shi ne shugaban ash'ariya ko kuma founder na ash'ariya to wani abu sai haka sabi'i yana daga cikin ainihin waɗanda suka yi karatu a wurin shi أبو إسحاق السبي يا أهل السنة قال أخبرني سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل جبير بن مطعم daga cikin sahabbai ya ce zakaru an ambata kama an ba da labari ko an tattauna inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-ghusla min al-janabati a majalisin annabi kuma a lokacin annabi yana nan aka tattauna matsala dangane da wankan janaba sahabbai suna ta tattaunawa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma ana sai annabi ce amma ni a fidu ala ra'asi salasan nakan kwarara ruwa ne a kai nasa uku amma ana wato me yasa annabi wannan magana sai ce amma ana amma ni kan afidu ala ra'asi salasan ina kwarara ruwa ne a kaina sau uku wa ashara bedaihi kiltaihima kalman fada din nan shine kwararan abu kama ce ruwa yana gudu sa ce fada albaharu kaman kogi yana ta gudu shi yasa mai ishirin yake cewa afadan nada faidan wa a'mala sadatan wa sasa bi zakal kalqilina wa shiddatan afadan nada faidan shine kwaranya abu to sai ce amma ana fa'afidu ala ra'asi salasan amma ni ka ina zuba ruwa a kaina ne sau uku kila a cikin tattaunawa akwai wanda ya ce shi sau ɗaya yake zuba ruwa a kan shi kila wani ya ce shi sau biyu yake yi kila wani ya ce shi sau biyar yake yi annabi kuma yana jin su suna ta tattaunawa bai ce komai ba sai ce amma ana kila a wannan gaban ne kawai zai musu gyara ko kuma zai sa baki sai ce amma ni kan ina zuba ruwa ne a kaina sau uku wa ashara biyadaihi kiltaihima sai ishara da hannayen shi dukkan su biyu bi ma'ana ba da hannu ɗaya ke ebowa ba da hannu biyu ne gaba ɗaya ke ebowa yanzu ba to shine malaman fiqh suka ce a karkashin wannan tunda an ce biyadaihi kiltaihima da hannu biyu gaba ɗaya to idan kai amfani da hannu ɗaya sau shida suka ce yayi ko ba haka ba dan sau shida shine haka sau uku ai ko akwai malamin fiƙo da suka yi wannan magana suka ce idan ibar ruwan zai baka wahala haka to sai ka amfani da hannu ɗaya idan ka yi haka ya zama haka ɗaya kenan idan ka ƙara kai hudu ya zama biyu kenan idan ka yi shida ya zama namu aran ma wani tawili ya ce abinda wannan zai ebo sau biyu bai kai wannan sau ɗaya ba kuma haka ne dan in aka ce ka dumbulo abu da hannu biyu sau ɗaya haka ya fi ka dumbulo da wannan sau biyu yaron mako inda ya bullo shi ma to sun dai wannan magana amma koma menene yana koma zuwa maganan da muka yi na farko wankan janaba kai amfani da ruwan da zai ishe ka kawai ina fata an gane kar ka amfani da ruwan da yayi kaɗan kuma kar ka yi tabziri ya zama ruwan yayi yawa shi ne kawai abin da malamai suka ci ina ga za mu tsaya a nan kamar maganar da muka yi farkon fara karatu insha Allahu a wannan shine karshen karatunmu na sunan abi dawud a wannan shekara ta musulunci kenan insha Allah za mu yi hutu a nan za mu tashi kan hadisi na 240 daidai insha Allahu a ko da ke ba shekaran ba za ta kare ba za mu dawo gaskiya ne e tunda yau muna uku ga wata za mu yi hutun sati biyu ne bayan sallah to za mu dawo ran 24 ne ga watan zulhijja wanda zai kama 20 daidai ga watan jun ina fata an gane insha Allahu za mu dawo a bai zama karshen shekaran ba za dai mu tafi hutu ne kawai a nama ya kare lokacin sati biyu bayan sallah na'am na'am abin da ya sa akwai hadisi a gaba da za mu karanta amma ka riga kai tambaya a kai yana magana a kan fararwa da ake din na an ce idan mutum kamar in yi releasing gashin shi na budewa to shi yasa ake bukatar mutum ya sa ruwa a kan shi a kamar damshin hannun shi kenan idan ya cuccuɗa har ya zama ya taɓa asalin fatan kan shi to zai zanto a lokacin ƙofofin gashin sun rufe idan ka zuba ruwa a kanka ba zai haddasa maka mura ko kuma wani mashashara ko zazzabi ba lallai akwai wannan maganan wanda kuma annabi ya aikata hakan akwai hadisai da zamu karanta in muka dawo yakan ainihin sa hannun shi a cikin ruwa da damshi ruwan sai ya kasan suna da yawan gashi musamman annabi yana da yawan gashi alaihi salatu wassalam gashin shi yakan sauka har gadon bayan shi ta kaga mu kuma ba mu da gashi to in ka bar gashin mamuni zaka yi kuma a ce maka dan iska ma yawa ko ba haka ba yan hizba su kama ka suma aski in a kano ne yawwa na'am na'am gaskiya ne ya yi maganar cewa idan mutum ya yi wankan juma'a tun da an ce wankan janaba ana iya sallah da shi zai iya sallah da wannan wankan ko kuma malamai suka ce wankan juma'a da wankan idi da wankan shiga makka in za ka ɗauki umra ko hajji da wankan sallar roƙon ruwa duka waɗannan wankan da ake yi su ba wanka ba ne na ainihin wanda suke ɗaukan hukuncin irin na wankan janaba shi wancan wanka ne na tsarki shi wankan janaba da wankan al'ada da wankan nifas amma sauran wanka irin juma'a da idi shi ba wanka ba ne wanda yake na na kawar da najasa kamar wanka ne asalin shi na tsafta na shari'a ina fata an gane to karkashin wannan ne sai malamai suke cewa ba a shigar da alwala a cikin wankan sai da in alwalan aka yi amma ba zai ɗauki hukuncin wancan kawai an yi wanka a ci alwalan ya shiga ciki ba sadda sun sha bamban ba a kiyasin su don wankan daban-daban ne kawai dai suna da kamanni ne iri ɗaya kamar ka zo ka yi sallan asuba ne ka yi nafila wanda ya ta makaratunta a bayyane kaga suna da kamanni iri ɗaya abinda zai bambanta su niyyar da mutum ya yi an fahimci wannan abin Allah ya sa mu dace Allahumma amin